تناهى حان للصبح البلاج من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwar mana a duk rana irin ta juma'a daga dala fm muryar zamani wanda muke kasancewa tare da ku ni Aminu Khidris Idris ni Aminu Khidr Idris da nake jagoranta shirin sai kuma Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya da yake shigowa a kowane sati in Allah ya kaddara domin jin abubuwan da za mu karu da shi a yau da gobe na rayuwarmu da abin da za mu aikata muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da muke ji mu yi aiki kuma idan mun yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikin da muka yi domin da yawa ba wai don kaya aiki ne za ka kaddara an karɓa ba sai ka bi shi da addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa magabata da yawa sun kasance in suka gama ramadana sukan bi shi wata shida da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan azumin da suka yi wata shidan nan na addu'a ne mu ma Allah maɗaukaki muna roƙonka ka karɓi ibaduddukan da muke yi marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana ƙoshin lafiya wayanda suka riga mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahma mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ita lafiya in kasuwan mu Allah maɗaukakin sarki ya ba su ƙwarin gwiwar da za su tausaya wa waɗanda suke sayan kaya a hannunsu kuma su sauƙaƙa musu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba wa kowa da kowa yadda zai yi, Allah maɗaukakin sarki ya taimaki wannan addini namu na musulunci, Allah maɗaukakin sarki ya ƙasƙantar da kafirci. Kamar da aka saba wannan shiri mai albarka, yakan duba abubuwa na yau da gobe. da mutane za su iya aiki da shi ko amfani da shi a cikin rayuwarsu wacce take Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddaro mana cewa koyi ne ake bukata ga kowane ɗan adam ya aikata a cikin rayuwarsa to muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu gurin aikata abin da duk yake so kuma ya yarda da shi a yau insha Allahu shirin zai duba abin da yake fuskanto mu abin da yake gabato mu na tahowar goman ƙarshe da na tahowar goman ƙarshe na wannan afwan tahowar goman farko na wannan watan zulqa'ida da muke zubatan zulhijja da muke afwan da muke dosashi domin yau wasu sukan ce 25 ga wata wasu su ce 24 kowanne ne dai yana nuna maka goman farko na zulhijja ya taho ya gabato ya kurato
sannan ga aikace-aikace na ita kanta sallar da layyar da yake fuskanto mu a cikin shi dai wannan goma na farko zuwa sha ɗaya sha biyu har zuwa sha uku ga wannan watan kenan ayyuka ne masu tarin yawa suke fuskanto mu a wannan lokaci ko kuma kwanaki waɗanda za su zo nan kusa insha Allahu yau ma za mu ji ya ya kamata ɗan adam ya kasance me da me ya kamata ya aikata shin akwai wani falala ne a aikace aikacen da ɗan adam zai yi a cikin wa'annan kwanaki goma ko kuma a su wa'annan kwanakin daidai suke da kowanne kwanaki da ɗan adam yake yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki wa'annan da ma wasu tambayoyin insha Allah za su biyo baya daga bakin Dr. Abdallah Usman Umar Gadangaya Dr. mu ne maka barka da zuwa da farko dakta za mu tattauna yau insha Allahu a cikin abubuwan da suka shafi tun daga goman farko na watan zulhijja har kuma abin da ya shafi layya da ita kanta sallar da me za ka fara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu ah, girma yan uwa masu daraja ah, yan uwa masu sauraron mu a kusa ko nesa ah, muna farin cikin kasancewar mu a a wannan rana mai tarin albarka a ranar juma'a wanda muke gabatar da wannan shiri na musamman mai suna rayuwa a barkoyi wanda a bisa al'ada wannan shiri duk lokacin da wani mausimi ko wata dama ta samu ta shari'a to mukan tsaya mu yi wa mutane bayani kamar sallah karama sallah babba azumin tasu'a ko ashura da sauran wasu ibabudu da aka sharɗanta ko aka shar'anta mukan yi wa mutane bayani don a faɗaka so yau da ikon Allah ta'ala za mu yi bayani ne dangane da wannan babban ibada da ya tinkaro mu shine babbar sallah kamar jiya aka ta shirye-shiryen karamar sallah ga shi yau cikin taimakon Allah ana ta shirye-shirye ya za a yi babbar sallah kafin a zo babbar sallah sai watan zulhajji ya shiga watan zulhajji shine watan da ake yin sallah babba a ranar goma ga watan su kuma shari'ar musulunci ta tanadar mana cewa akwai wasu ibadu da ake so a yi lokacin da ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata zuwa goma ga wata ta shiga na zulhaji akwai ibadu da aka wato shar'anta mana mu yi don samun taƙarrubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna da hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa ma min ayyamin al'amal salih khairun wa habbu ila Allah min ayyamin ashir babu wasu kwanaki da kyakkyawan aiki ya fi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala irin waɗannan kwanaki na goma ga wato zulhajji ɗaya har zuwa goma ga zulhajji Allah yana son ibada Allah yana son abauta masa Allah ana yana so a kusance shi da dukkan abubuwan da za a yi na neman lada ubangiji tabaraka ta'ala yana son aikata haka so daga cikin abubuwan da aka shar'anta idan goman nan sun shiga akwai azumi wasu ma malaman suna ganin shar'antuwar azumce kwanakin duka an ban da ran sallah wasu kuma suna cewa a'a ayi a huta ayi a huta ayi a sha amma dai yawan yawan kwanakin mafi yawan kwanakin a azumce su eh, a azumce su a- a- a- saboda ibada ne Eh, su waɗancan masu wannan ra'ayin suna ganin cewa ba a ruwaito annabi ya azumce su duka gaba ɗaya ba to amma masu ra'ayin azumce sun suka ce to ai ya kuma kwadaitar a yi ibada a cikin kwanakin duka wanda daga cikin manya-manyan ibadu da ake so bawa ya yi ya kusanci Allah shine akwai akwai yin azumi da sadaka da taimakon gajiyayyu musamman marayu makota da ake tare da su a gida da anguwa da gari gaba daya da kuma talakawa eh, zawul hajati ma'abutan wato bukatu na yau da gobe da kuma yawaita karatun alkur'ani duka ana so a cikin waɗannan kwanaki a yawaita yi da ah, ziyarce-ziyarce na 'yan uwantaka da lazimtan masallaci da yawan nafilfili na sallah ah, da rana da kuma daddare ga baki ɗaya duka waɗannan idan kwanakin nan sun shiga ana so bayi su yawaita yi um, bare da wasu muka yi wallahi amma yanzu babu su suna kabari suna kwance ba su samu dama ba to cikin ibadun da ake so a yi akwai akwai yanka dabba ta layya akwai yanka dabba ta layya ita ce ake ce da ita al'udhiyya al'udhiyya ma a- ma'ana mu a hausa muna cewa layya ga wanda bai je aikin hajji ba ga wanda bai je aikin hajji ba wanda kuma ya je aikin hajji a, to shi kuma akwai nasa shi ma da zamu zo insha Allah in mun gama yau zamu yi magana kuma akan abin da ya shafi hukunce hukuncin aikin hajji a, saboda yan uwan mu alhazai da za su tafi ko kuma suka tafi suke can to cikin wannan ah, ibada da shari'a ta shar'anta mana a wannan nan kwanaki idan Allah ya kai mu goma ga watan Zulhajji akwai da yanka dabba ta layya ah, wanda ah, malamai sun yi ijima'i na shar'anto yin layya alqur'ani ya kwadaitar a yi layya Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar imam al-qurtubi yace aqimis salata al-mafruḍa alayka Ah, ya fassara ah, cewa Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da sallah da Allah ya farlanta masa kamar da Imam Dhahak daga Ibn Abbas ya ruwaito Allah ya musu rahama gaba daya sannan Imam Qatada da Imam Ata da Imam Ikrimah Allah ya musu rahama amin ah, suka ce ana da da karfafa sallar Idi kenan yawmun nahari salatul Idi yawmun nahari Mm.
sai wanhar kalmar wanhar yana nufin ai unsuk ko wansuk ma'ana kai yanka kinan Allah ya ce ai yanka a yanka dabba ta layya umarni ne na Allah ta'ala ya ce duka musulmi ya yi ƙoƙari ya yi yanka Mm.
haka ce anas dan malik yana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanharu summa yusalli yana yin yankansa sannan ya je sallah fa umira an yusalli summa yanhar sai daga baya Allah ya ce a'a a fara yin sallar idi sannan a zo a yanka Mm.
amma da asali idan ake yi sannan aje a yi sallah to sai Allah ya canja ya ce ga abin da za a yi sa'id ibn jubair yake cewa ah, an fassara salli li rabbika dan bayanin sallar asuba salli salata subhi al-mafruda bi jamma kai sallar asubahi da aka farlanta maka a muzdalifa wan har ay albudna ka yanka dabbarka amina wannan shi kuma kai fassara muhimmancin sallar asubahi a muzdalifa a muzdalifa ibnu kasir Allah ya masa rahama da sauran malamai ah, sun tafi akan cewa muhimmancin a yanka wato a yanka dabba dinnan lokacin layya ga alhazai da kuma waɗanda suke gida alhazai su kuma hadaya ne ake cewa nasu hadaya ne ake cewa nasu to a nan gurin ya koyan uwana idan ah, ah, ah, idan mun fahimci waɗannan maganganu za mu fahimci ah, muhimmancin abubuwa kamar haka sallar idi muhimmancin zuwa sallar idi duk musulmi duk musulmi da yake son Allah kuma yake neman ah, yarda ta ubangiji tabaraka ta'ala to zaka ga yana himmatuwa da abin da ya shafi harka ta sallar idi Mm.
sha'ira ce min sha'airul islam zama a gida da mutane suke yi ba sa fita su je idi wannan kuskure ne kuma abu ne wanda yake saba sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallama dan abin da zai baka mamaki mala akwai mutanen da ba sa zuwa idi sai mutum ya zauna kawai ya kunna talabishin ya ta kallo yana kallon makka ko madina abin mamaki shi kuma a garinsa ana yi bai je yayi ba wasu ma fim ma suke sawa ya ta kallon fim har a dawo kawai daga bayan an dawo ya saka riga sai shiga gari shi ma amma bai zai je idi ba da shi da iyalinsa wannan ba karamar asara bane musulmi ya zauna ya kiya je sallar idi wallahi wannan ba karamar asara bane kuma tabewa ce sabawa annabi ne sabawa karanta manzon Allah ne haramtawa kanka manya-manyan lada ne da ubangiji ya tanadar sannan a sallar idin nan ana tafiya da maza da mata da yara da ƙanana da manya duka kowa da kowa ƙin zama ko a hana yara zuwa ko a hana matan aure zuwa wannan ba daidai ba ne shi ma shari'a ta ce hatta mata masu al'ada masu je manzo Allah sassan ya faɗa wa ɗaya daga cikin mata yake ce mata ku maza maza ku ku fitar da yan mata da suke cikin gidaje hatta alhuyyat masu al'ada hadisin bukhari da muslim umirna an nukhrij al-awatiqa wal huyyada dukan su an umarce mu mu fitar da su su je salatul idi su masu yin al'ada in sun je waliya ta zinnal musalla li yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin idan sun je su ne sance wajen sallan idi din su koma gefe saboda suna al'ada su zazzauna a gindin bishiya su jira addu'o'in da ake yi a ranar idi su halarci wannan addu'o'i su rinka amin da kuma alheri annabi ya ce alheri ne sallar idi li yashhadna alkhaira wa da'watal muslimin ana so ayi kwalliya ana so ayi ado wanda zamu zo mu bayani mufassal dangane da hukunce hukuncen sallar idi amma dai nan muna magana akan muhimmancin halartar sallar idi ga musulmi ana so a yi mata shiri ta na musamman suturar da za a saka a ainihin wato abin hawa da za a je da shi inda abin hawa ko kuma da kafa da za a tafi sannan da fita da wurwuri a je a samu halartar masallaci a zauna a ita zikiri har zuwa liman ya zo yanka din nan da aka ce yanka na musulunci shine azabhu wato wato yanka yanka da ake kiran sunan Allah tabaraka wa ta'ala sabani yadda yan jahiliya suka rayu mushrikai kenan suna yin sujada ga wannan Allah suna yanka ga wannan Allah suna yin yanka su kira wani ba Allah ba kar wani ya zo yanka dabba ya zo ya kira wani ba Allah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kar ku yadda ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba wallahi wannan fasikanci ne wato kada a yadda a yanka dan ba ba ambaci sunan Allah ba ba a wato ba a yanka dabba ba a kira sunan Allah ba bismillahi Allahu akbar kun ga sunan Allah ne bismillahi Allahu akbar bismillah farawa Allahu akbar idan jini ya fito yawwa to a yanka a kira sunan Allah ba a kiran sunan aljani idan an zo yanka ba a kiran sunan dan fari idan an zo yanka ba a kiran sunan miji ko sunan matar fari idan an zo yanka ko sunan siriki ko sunan wani waliyi ko wani shehi ko wani akarmin kalla ko wani malami kowaye shi ba a kiran sunan kowa Allah ake kira shi shi kadai tabaraka wa ta'ala ina fatan yan uwa sun fahimci wannan bayani musamman Allah ya kama lokaci da ake shigar da bidiyoyi da shirkoki a cikin harkoki na ibada za ka yi mamaki kwarai da gaske dangane da abinda mutane suke na saban Allah hatta abin da ya shafi harkar layya daga cikin mutane kamar yadda wata baiwa Allah ta mun fatawa ta ce ga abin da ya faru a kanta da dabbar ta layya ta samu rago mai kyau fari kyakkyawa mai kaho mai kiba mai kitse mai nama an zo za a yanka shi ta ce abin mamaki sai ta ga wanda za su yanka din wani ya ɗauko wato buhu da leda ya kwantar a ƙasa ya shimfiɗa jinin da aka fara yanka wannan rago har ƙarshensa ko guda ɗaya bai daga a ƙasa ba
ko guda ce wannan
tsafi ne suke yi da shi tsafi sihiri inna lillahi wa inna ilaihi to wai da aka tambaya sai ya ce sayarwa zai yi me za ka yi da shi sai ce ai irin gwadon rago ai jininsa kuɗi ne akwai wanda suke son wani specific rago wani kala na rago Mm.
idan an zo yanka shi ko a layya ko a wajen layya to kada a bari jininsa ko ɗaya diga in jini ɗaya diga ƙasa ta samu rabo to sihirin ya karye inna lillahi don haka gaba ɗaya za a tare shi ne a leda a buhu kan gaba ɗaya iya wanda aka gama yankawa wasu ma har da ruwan da aka wanke da za a hada to sai a ɗauka sai a je a yi tsafi sai a je a yi sihiri a ko a hallaka wani ko a cuci wani ko a dawo da hankalin wani kan wani abu da dai sauransu to take tambaya yaya hukuncin layyanta ita kam lalle ga abin da aka yi daga baya abin ya dame ta ta ce bari ta tambayi malamai Mm.
to ya kamata a kiyaye ka duba shari'a fa cewa ta yi a zubar da jinin a ganshi a ƙasa Mhm.
haka wasu ma guraren za ga ma a ƙofar gidansu suke yanka a ga jinin nan wannan jinin wannan zuban jinin ai Mm.
yana nuna an zubar da shi dan Allah ne Mhm.
halattaccen jini ne da ya kamata a zubar da shi dan Allah Mm.
to yau kuma ga shaidanu da marasa imani da bokaye suna kwashe wannan jini Ah, wasu kuma jinin aƙiƙa suke ɗiba jinin haihuwa ah, dabba da za a yanka haihuwa da haka mutane ku ji tsoron Allah ku gyara aƙida ku ku kyautata alaƙa ku da Allah kada mutum ya kuskure ya mutu yana irin wannan shirkoki da da bidiyoyi um, to ga malam game sauraro zai ce me hukuncin layyarta ita da ba ba ruwanta a ɗiban jinin ne layyata ta yi na'am layyata ta yi layyata ta yi ai kaga bata sani ba kuma mace ce kawai ita dai gani ta an ɗiba kuma ta tambaya to ai gani take da abar jinin ya zube a banza ba wanda wani ya eh banda ɗiba ma a tare ɗin to asali mu kuma haramun ne ma kaga amfani da jini ai ko a ci jini ko a dafa jini ko wani Na.
abu jini zubar da shi ake yi so ya kamata a mutane gaskiya su kiyaye kuma a daga nan nake jin hankalin mutane musamman magidanta su yi kokarin tawallin wato yanka wato layyarsu da kansu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawalla zafa udhiyati bi nafsihi annabi da kansa yake daukan nauyin yanka dabbarsa ta layya Mm.
yawwa idan yayyen ya gaji sai ya wakilta wani kamar yadda ya yayyanka da yawa da yawa da yawa wata shekara ya ce wa Ali bin Abi Talib ya karasa saboda akwai ranar da ya yanka raƙumi ɗari raƙumi ɗari ɗari a karamu kallahu ɗari ba irin mu marwata da mutum Allah ya hore masa yana da rufin asiri da arziki amma kaga yana yi wa kansa rowa yana yi wa iyalinsa rowa yana yi wa al'ummarsa rowa ba ɗari annabi ya ya yanka ɗari ba wai ba wai kwaya ɗaya ko biyu ba ɗari wannan banda raguna fa raƙuma ne wannan ɗari shine muhimmancin mutane su gane ita wannan layyar fa yin ta ake da gaske ina kira ga masu hali ga waɗanda Allah ya rufa musu asiri idan mutum ya sai tirela guda ta raguna ko raƙuma ko shanu ya yanka ya raya sunna ya kyautata saboda abinda nake so ka gane mala aminu karshe dai wannan naman dai ai sadaka za a bada shi Mm.
to daman su ake a bada sadaka wani ya ci yanzu dan mutum ya zo ya yanka dabbobin rabin garin na ai bai saba wa Allah ba to amma me yasa mutane wannan ma wanda ake yankawa din kaɗan din a gida sai kaga ana ruwa ba a suwa ba wani eh abin da nake so in ce kenan aka makala wani in yanka zaka ga sai a soya aji to to wani irin kira zaka ga irin wannan wallahi ba daidai ba ne rowa ce duk da cewa yanka layyan yanka dabban layyar Eh.
shi shi ne wato wato shari'a ta yi magana aka idan mutum ya yanka ya sauke nauyi na'am to akwai kuma sarrafa naman annabi ya yi bayani a a- a ci a yi sadaka a yi kyauta a ci a yi sadaka a yi kyauta to aka makalla kafin mu dora ba mu bari mu leka sashin masu tallace tallace kan mu da mu dora daga inda muka tsaya
وينفض الذل رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا masauraro barkanmu da dawa ga wanda ya tsaddatsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne akan abubuwan da suka shafi goman ƙarshe da kuma sallah babba da take dusu mu akram kallau kana tsakiyar magana akan shi naman na sallah na'am abinda shari'a ah, ban sunan shi abinda shari'a ta ce mana dangane da naman layya idan an yanka to ah, a kasashe kashe uku a ci a more wannan halal ne mutum ya zauna ya shimfiɗa namansa a gaba ya ta naɗa wannan ya halatta ga wanda Allah ya jarabe shi da kwaɗayin nama to haka ne ai Dama ta samu.
ka san jarrabawa ce wani Allah bai jarabe shi ba baya so bai damu da shi ba kaga kuɗin sa ya huta sai a ci iya ci sannan a yi sadaka a wari wani bangare a yi sadaka sannan kuma a ba da kyauta akwai wanda za ka iya ba shi kyauta amma ba za ka ba shi sadaka ba saboda shi ba mabukacin sadaka ba ne Na'am.
sadaka ana ba wa manyunwaci ko mabukaci ko talaka kyauta kuma ana bayarwa ne don kauna hatta wanda ya fika kuɗi ya fika wadata ya fika arziki za ka iya ba shi kyauta to abin tausayi shine yau a wasu naman ba sa ba wa wani wani sai ce ma to ai kowa ya yi a gaskiya ba haka bane kowa yayi musamman irin wannan zamani wai ka bude baki wai ka ce wai wai kowa yayi layya ba haka bane ba za ka ce kowa yayi ba kana dai ganin mutane sun yi amma akwai wanda ba su yi ba a unguwar ku a makotan kuma akwai wanda ba su yi ba sai a basu sai a ba su to Kuma- akram kallau me zaka ce dangane da wanda zaka ga idan yayi layyar zai zuba zai kai gida A su ma sa su zubo su kawo mishi kaga kowa ya kai wa kowa kenan to kaga shi ma wannan wata hanya ce da mutane suke ta makida mutum sai ya ɗauki namansa sai ya kai wani gidan da ya san in ya kai za a dawo masa da shi me za a dawo masa da shi za su zubo mai akwai wanda in an ba su sai sun baka kai ma to kaga wannan canji ne ake yi abin da ya fi kyau mutum ya kai wa mabukata Na'am.
ya kai wa mabukata illa kyauta akwai kyauta wannan soyayya ne ake ba da kyauta an zo ma ziyara a abokanai ne a a watakila wasu dangi sun zo gaisuwa A dan zubo a ci.
yawo a zubo a cika wannan ba zai yi mutum ka ba shi sai ya dawo maka da shi ba amma wanda za su rinka bin gidan makota da sun san in sun bayar za a dawo musu da shi wani za ka gama cikin taimakon Allah Allah ya masa basirar da shi ya zo bayarwa ya fi mai da hankali akan gidan da ba a yi ba sai ya kai musu saboda naman ya fi daraja a idansu ni da idona na gani akwai matan da an ba su ma naman makota ma ba sa karba wullar da shi suke yi. wallahi wullar da shi suke ko kuma su ba wa almajirai in an ci sa ko kuma a tara shi sai ya ribe a zubar da shi so wannan kaga ba daidai ba ne mutum ya ɗauki naman sa na layye ya ba wa wanda in ya ba shi zai amfani da shi kuma zai samu lada ba wai ya ba da wani shi ma wani ya dawo masa da shi ba kaga wannan ya zama canji kenan kamar yanzu masu ba da zakka ne ai masu kuɗi wasu daga cikin su su ma abin da suke yi kenan sai mutum ya nemi gidan abokinsa wanda yake yana da hali yana ba da zakka sai ya yi listin matansa mutum fa ya ɗauki zakka ta miliyan kaza kawai ya raba matan aboki- abokanansa da kuma 'ya'yan abokanansa masu kuɗi miliyoyi su ba su ma idan sun zo sai su rubuta list ɗin matarsa da 'ya'yansa da yaransa da direbansa su ma sai a dawo musu da shi To to akram Wannan ai- kallau ai shakiyanci ya ne halatta wannan.
a bai matan mai kuɗi zakka
to idan talaka Matar ce- mai kuɗi.
ai ba wani matsalar matan mai kuɗi ko ba matan mai kuɗi ba kawai matsalar shi ne ta cancanta ta ci zakka tana ce innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa kaza kaza tana ce fakirai in matar mai kuɗi fakiriya ce talaka ce miskiniya ce mabukaciya ce ko ma- mai bashi ne a kanta sai a bata ko matar mai kuɗi ne kona amma ba wai a bata da niyyar in an bata mai gidanta shi ma zai daɗa bawa matan wancan ba wannan duka ba daidai ba ne mutane su daina yi wa shari'a hila suna yi wa Allah dabara wai su a ganin su su daga cikin kurakuran da mutane suke akan harkar layya sai a ɗauki nama gaba ɗaya a miƙa wa mata su suke da mulkin mallaka a kai abin da nake nufi a nan gurin a sai mutum ya bar mata su ne za su yi abin da suka ga dama mata kuwa da nama ba su da bambanci da kura da nama Akan mace da wannan- nama Akram kallau ba ta da bambanci da kura da nama sai dai kaɗan daga cikinsu duba akramakallah da cewa aiki ne na gida aikin su ne su suka san waye dace a miƙawa ya za a miƙa masa a'a malami ina magana ka ce su suka san waye dace macen da take gida ba ta fita za a ce ita ta san waye dace aka ga sun fi makotaka da ma'amala da mata yan uwansu wata kila shi yana kasuwa ba cewa aka yi mu'amala da mata wa mata za a bawa ba mabukata aka ce shi ba yana zuwa masallaci ba yana sallah mai gidan bai san talakawa a masallaci ba ba yana yawa unguwa yana fita da motar sai yana ganin bai san gidan talakawa ba ni a nan abin da nake so in gane a in gaya mutane su gane Mm.
shine ni ba cewa na yi mata kada su taɓa naman layya ba amma dai a ba su mulki ɗari bisa ɗari sai abin da suka ga dama suka yi wasu matan wasu a fahimce ne wasu Mm.
wallahi suna da son zuciya akwai wanda wallahi za ta kasabce shi da ita da 'ya'yanta su cinye shi tas ko waje ba za ta fitar da shi ba kana can kana danne dannen waya baka sani ba ashe naman gidan ma bai fita ba ga haɗa matsiya wasu naman kai su za a bawa fata ma a yanzu fa hatta fata ta raguna da fata ta shanin gida akwai matan auren da za su yi a kawo musu su za a siyar musu a basu a basu kuɗin haka wannan ba daidai ba ne ba su hana yin sadaka su zo su zauna su kwana suna soya nama mata a kwana ana soya nama kuma sai a kwana ana a yi ne ana raba naman da ita da 'ya'yanta da jikokinta da uh, wane ne ɗinta su kaɗai za su ci naman nan. ina makota ba za a ba su ba ina wani direban gida ma ba lalle a tsakuran masa na kirki ba dan haka abin da ya kamata a yi annabi yana zuwa ya tsaya akan naman sanayya da kansa sallallahu alaihi wa sallam ba ce ai kada mata su sa hannu ba su sa hannu amma a sa ido akan su shine kawai shawara na'am ke wannan ba da gida kaza an kai gidan wance eh a alhaji ba akai ba to a dauka akai ka bata rai kai ka turmiki ko za a kawo wani uzuri ka ce akai nace akai musu a dauka akai musu wani lokacin ka zo da kanka dauki gatarin ka sassara kashi ka yayyanka ka zauna ka saka yar shara kai ma yau iyalinka su ga cewa ba dama ne kai a yi da kai da yara da leda bak ɗinka mai kyau ka ce yara kai gidan wane wannan kai gidan wane wannan kai gidan wane ke a gidanku surukai na sun yi ko ba su yi ba eh ba su yi ba to a ɗauki kaza a ɗauki cinya a kai gidan ke ma gidanku kai yayanki na san talaka ne miskini ne ɗauki ki kai masa ƙanin ki can ya sabon aure na san bai da shi ɗauki a kai masa sai ka bi dukkan su kowa ka babba ta kai musu yayyafi sai ka dan bar dan abin da za a ci a gida da kai da su da wanda za a yi kyauta wannan shine abin da ya kamata a yi amma a kyale mata sai abin da suka ga dama suka yi wannan gaskiya musamman mata masu son zuciya nake nufi kar a ce na ce kar a bawa mata na mallayya ba haka nace ba masu son zuciya a cikin su wanda ba sa so a bawa wasu yanzu akwai matar da wallahi riga idan zaka bada sadaka ba za ta barka ba ba sai ta hana ka riga duk wani abu za ka yi akwai matan da ba su da kirki su suke hana mazajen su ma isa ne su hana mazajen amma akwai matan da kuma su suke sa mazajen su Mm.
mazajen su yi kyauta Mm.
su suke sa mazajen su baya Mm.
to wannan a gane wannan hukunce hukuncin dangane da hukuncin wato layya da naman layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka wasu raguna kamar yadda ya zo a riwaya ta Bukhari da isnadin ingantacce daga Anas dan Malik yace dhaha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma bi yadihi Anas ya ce annabi ya yi layya wata rana da wasu manya-manyan raguna wato masu ƙaho masu ƙiba da nama sannan masu latsin launi ya kwantar da su ya ɗora ƙafarsa ya danne wuyan falalan wuyan ragon ana nuna mana yadda ake yanka kenan ya take sannan kuma ya ce bismillahi ya ce allahu akbar ya yanka da hannunsa yana da kyau alaji yana da kyau alaji ka ɗauki wuka ka yanka ragonka ko raƙumanka ko saniyarka ko bijiminka da kanka wani zai ce a wallahi ni tausayi ne da ni wallahi ni ba zan iya ba amma duk tausayinka kuma an yanko an baka ai kana ci sai mutum ya ce wai shi tausayi ne da shi wallahi shi ba zai iya yanka ba amma aka yanka aka gasa a bashi sai ya ci kullum kuma gashi nan kayi katon tumbi da cin nama wannan tausayin bai hana ka ci nama ba ka yanka kai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ana son dabbar layya ta zama mai kaho yawa ku sani cewa yana daga cikin kimar dabba ta layya wato ya zama mai kaho babban kaho ja- jari ne samun babban kaho a layya wannan jari ne babba kuma akwai lada sannan mai kiba kosashe mai kitse mai nama mai tafiya da kyar ragon da za a zo ana kallonsa yana numfasawa sama da ƙasa to irin wannan shi ake so sannan ana son rago ya zama fari sal mai ratsin baki ko mai ratsin ja ko a ƙugunsa ko a cikinsa ko a wuyansa ko a ƙafarsa ya zama fari ne amma akwai wani ratsi da ya ratsa ya fi fari sal gaba daya ko bakirin gaba daya ko jajawur gaba daya ya zama dai yana da launain yana da launi guda biyu manzo Allah irin wannan ragunan ya samu ya abun nan Allah sakawa da alkhairi ga masu kiwon raguna suna kokari kuma galiban kiwo in an yi ba a fiye cin riba sosai ba kawai dai sha'awa ne da abun nan nace Allah saka musu da alkhairi saboda ni ma ina yin kiwo na san wahalar kiwo saka zo ka ta kiwatawa ka je ka sayarwa wani shi zai cinye kashin da kitsan da komai ya barka da yan kudin da ba su kai sun kawo ba amma da ka malam Allah saka musu alkhairi duba da wannan da gabar tsadar abinci Ah.
da dabbobi masu siyan musamman lokacin sallar nan da ya karato suna ta kuka abubuwan sun tattashi su ragon da ba in an yanka shi ba za a iya hada dubu hamsin ba sai a ce dubu ɗari ne to saboda ai ya tazo ai dole dole rago ya tashi tunda ku harawa rago ta tashi ka je ka tambaye su dusa nawa ce dubu bakwai ne da wani abu. dusa fa kayan banza dusar da da zubar da ita ake yi. dusa dusa dubu bakwai wannan mai arha kenan wallahi to ya mai kiwo ina zai sa kansa kaikayi nawa ne dubu kaikayi da da a iya sanin muna yara wallahi kaikayin dawa zubar da shi ake yi, watsar da shi ake yi. amma yanzu buhun kaikayi dubu biyu da ɗari bakwai dubu biyu da ɗari biyar dubu uku da sauransu na wake dubu biyar dubu kaza ai dole abu ya tsada tunda komai ya tsada ƙasa ta lalace ba dole ab- al'amura su yi tsada ba lalacewan shugabanci lalacewan kulawa da sa ido an bar abubuwa sun lalace komai ya halatta ya tsada sai rago ne bai zai tsada ba ai dole ya tsada ai mutane dole su shirya su sai tsada eh dole su shirya su yi tsada kar ma ka zargi wani mai dabba ko wani mai kiwo ko wani abu wallahi malam al'amura sun lalace sai dai Allah ya sauke kawai Allah ya kiyaye to dakta me zaka ce akan wanda duba da tsadar suke suke ganin su bari su hakura da layyar eh idan mutum bai da hali sai ya hakura mana yana da halin amma Ah, abin ba ya yi uzuri tsada bane.
ya ga cewa to Ah, ah.
tunda ya tashi ai shi bari ya ai- hakura ai ai abin da ake cewa shine ko mun tsada abu sai ka ce Allah ka bamu abin da zamu siya ai tsada kar ta dame ka mala aminu kawai abin da zai dame ka rashin kuɗin da zaka siya tsada za ta dame ka ne idan ka wayi gari baka da kuɗin da zaka siya sai ka roki Allah ya baka kuɗin da zaka siya dakta yawwa wanda bai da hali kuma kaga dole ya ya hakura Dakta.
ina so ka gane mu muka jawo kanmu wannan tsada kar ka Kamar zargi yaya?
kowa halin mu ne bai da kyau ba mu da tausayi ba mu da jin kai ba mu da tsoron Allah kowa ya ce sai yayi kuɗi mala aminu kowa kowa kuɗi yake so masu kuɗi ba sa ta- tausayin talakawa wasu daga cikin su shi ma talaka baya tausayin na ƙasa da shi kowa mugunta ce a ransa da keta kowa bakin ciki kowa ya zai tatsi dan uwansa ba dole mu ɗanɗana kudar mu ba ai ba za a sarayar da ibada saboda tsada ba hakan za a haƙura kamar yadda mota take tsada a haƙura a je a siyo ta a ta hawa da tsadarta kamar yadda yadi yake da tsada a haƙura a je kasuwa da tsadar a siya kamar yadda abinci yake da tsada a haƙura a je a siya da tsadan sai a haƙura ma da tsadar a je a siya ragon layyan shi ma raƙumin layyan da abin ɗin layyan duka dama tsada ba magana ana nan ana ta buga tsada kam fatan mu dai muna fatan ko wataƙila mu samu wani sauƙi nan gaba Allahu alam to Allah ya in kama mun gyara halin mu in mun gyara ɗabi'ar mu in ba ka ba kuma haka za a yi ta kurkusuwa wasu dai masu jin daɗi a wasu wurare suna jin daɗi mu kuma nan muna nan cikin wahala shi yasa kullum hijira ake a ƙasar ana guduwa ana ana ana tafiya a batta da haka kawai a gaya mutane mala aminu su tara kuɗi su sayi ragon layya a tara kuɗi a sayi raƙuma a tara kuɗi Allah ya bamu kuɗi mu duk tsadar abu Allah ya bamu kuɗi mu siya mota in ta kai miliyan nawa Allah bamu kuɗi mu siye ta kawai riga in ya kai miliyan nawa Allah bamu kuɗi mu siya kawai shine me wani abun tada hankali a ciki tashin hankali shine ka wayi gari ka je kasuwa baka da kuɗin da zaka siya amma dan yayi tsada ka samu kuɗinka Allah ya hore maka abin da zaka siya ai babu damuwa a ciki wallahi sai su je su yi ta tsadar su ba dai kuɗi suke so su tara ba su je su tara ai na taɓa faɗa an ce wai dawa ta tashi masara ta tashi shinkafa ta tashi wane ne ya tashi su je su yi ta tayarwa mu dai mu roƙon mu Allah ka ba mu abin da za mu ci amin duk abin da za su tsananta ya Allah ko me suka sa ka ba mu kuɗin da za mu saya mu wuce wurin kawai amin wannan shine abin da ya kamata ka mai da hankali ba namiji ba a so ya zama rago ba a so ya zama rago ka haɗa kuɗi sosai ka zuba abu ɗin mota tafi kasuwar ƙauye ka je ka sayo raguna a buga a gani a wuce wurin Allah zai bayar kuma duk abin da ka kashe ma an faktu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar ko menene Allah zai maye muku haka Qur'ani ya faɗa kawai sai mutum ya zo ya zauna ya makale ya ce wai ba zai laye ba saboda raguwa ya tsada ya roki Allah ya bashi kuɗi ya je ya siya amin da haka akwai layya kuma za a yi layya akwai layya za a yi layya layyan nan mafi rinjayen zancen malamai Mm.
sun ce ga wanda yake da iko yake da hali dole ne a kansa Mhm.
ya mai kuɗi mai hali mai Ya zama wadata.
wajibi.
dole kwarai kuwa amma wanda bai da hali bai da iko to sai zauna ya rungumi kaddara da da, da wulakanci kuma da zai ga da zai gabu da shi daga daga makota makota marasa tausayi da ba sa ba da sadaka a yau E, e, e, yaransa kuma sai ya rufe su a daki kawai Mm. sannan akwai wata ɗabi'a da ake mala aminu wadda ina so yi wa mutane gyara Mm.
cewa ba ba- bari za mu je mu yanka ko saboda yara ma Eh, a'a yawwa.
a'a alaji saboda Allah dai wai wani zai je je koya ne ne ko ji fa fa suru ma aje a Ya samu fi aje zuru, aje eh.
aje aje a yanka duk wanda ya je siyo dabbar da bata cikin sharadi ba sati mai zuwa za mu yi bayani akan sifofi na dabbar da ya kamata a a- a A yi layya da yanka ita.
a yi layya da ita to maganar cewa za mu yanka dabba saboda yara Eh, saboda yaransa kasu gani a wani kenan gidan kaga ba dan Allah ba ba dan Allah ba a kai dan Allah sannan kuma ka rufe asiri ka ba yara sannan ko karamar dabba ce mutum ya yanka yana da yara da iyali da yawa a yi hakuri a dan tsakuri wani abu dai a ba wasu a waje ina fata ana fahimta Mm.
a tsakura a ba wasu a waje idan idan a goma goman farko ta shiga ta zulhajji abinda za mu tsaya a kansa kenan am, ya zo hadisin ummu salama Allah ya yarda da ita idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudhi idan goman farko na zulhajji ta shiga ɗayan ku yayi niyyar ne layya fala yamassa min sha'rihi wala basharihi shay'an kada ya yanke gashi kada kuma a- a- a- a- kada ya aski kada ya aske wani gashi a jikinsa ga baki ɗaya ko yanke farce ba a yi kwata-kwata da haka ya kamata mutane su kiyaye duk in dai goma farko ta shiga na zulhaji sati mai zuwa na san watakila an kusa a shiga to amma dai a- a- ko an ma shiga a, to kada mutum ya yanke farce ko ya yanke gashi ya aski in dai ya yi niyan zai ilayya yaron gida da da yi masa za a yi fa mata aure da yi mata za a yi duk ba sa ciki amma mai gida wanda zai yi sai haƙura da tarin gashinsa so masu aski ku bubbuɗe shagunan askin ku daga wannan satin eh kenan a Mutum shawarce aski- kowa i aski da Eh, kwarai yanke kuwa, farce kafin kwarai goman ta kuwa, shiga eh, kwarai da gaske Na'am.
kai ma in za ka yi kai kokari ka yi gobe jibi cikin kwanakin nan to amma- akramaka Allah kamar irin mu daban ko da da ke ba kai mu bai da shi.
kamata ko ko bai kai da ke kai malam aminu bai kamata in ce in za ka yi ba yawa kai kan ai za ka yi ma har ka ba wasu ai kuma- ai kuma masu ƙarfi ne ai Akar- akramaka Allah eh kamar irin mu da ba mu da shi muke so a kuma amala aminu muka- karfa yau juma'a karfa ka faɗa mala'iku su jefa
akan kallawa To.
to sai mutum bai yi Yawwa.
niyyar yin ba kuma goman ta shiga ya yanke farcensa eh sai daga kwatsam sai Allah ya taimake shi wani ya ce ga wani katar rago ɗauki to shi ya zai yi zai fasa layyan ne tun da ya yanke gashinsa ya yanke farce ko kuma zai yi haka ai ba komai lokacin da ya yanke abin ai hukunci bai hau kansa ba na'am ana nufin wanda yake da damar yi mm.
kuma ya san zai yi wannan ko bai da dama ya san ba zai yi ba shi a sanin sa bai da hali Mm.
yace kenan hukunci bai shafe shi ba na'am sai daga baya ya zo ya wannan babu komai a kansa na'am eh insha Allah to dakta bari mu leƙa ga masu sauraron mu don mu ji me suke ɗauke da shi mata za su iya kiran mu akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza akan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon katta kwana da ya haɗa maza da mata akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Asiya ce daga Kwaki.
to hasiya daga faki ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Wallahi mun ji Allah ya saka da alkhairi.
amin
Allah ya ƙara hakki.
amin na gaida mutanen baki mun gode Allah biya ki ce akan makallau
na saka mata da alkhairi assalamu alaikum
Alima alaikum salamu.
To, Ina ma- magana da Umar Halifa daga Gaida.
to mahalifa me za ki ce
Malam mun tsafi wanda suka faɗa Allah ya saka da alkhairi. Allah Ubangiji ya sa abin da muka yi mutane sun ji su kaɗata.
to amin amin Allah ya baki kudin lai yake ma Amin.
Ummu Hanifa
assalamu alaikum muna tare da wa
Hello?
muna tare da wa
Na na sai Allah ya kuma sanar da to saifullahi me kake tafa da shi ina ina babban ne barka da zuwa.
to Masha Allah, malam na muna tare da amsa.
kai
Malam na sai yanzu misali eh sai ina sai ina da kuɗi sai ma da kuɗi ni da wani sai mu kai sa.
eh
To ni ma zan ce zan ce a cikin ne da da sauran al'amura.
to Kwarai insha kuwa.
Allah za ka ji amsa ka to akramaka Allah ƙwarai kuwa idan idan ka ba ni sunan shi idan har ka mutum biyu za su haɗa eh, kuɗi su sai rago su sai sa.
kuwa- sa za su iya su siya idan ba ni sunan shi idan idan har ka kun yi niyyar za ku yi ai kuma na yane za ku yi ai ba za bai halatta ku ku ku ku- ku yi aski ba bai halatta ku yi ba to to to akramaka Allah eh, eh, eh, eh, za su amsa ka sunan sun yi layya kenan su ma sosai ma sun yi na'am sun yi layya ƙwarai ku da gaske eh na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Hello?
na'am muna tare da wa
Na tare da Aisha daga Na'iba.
to Aisha daga Na'ibawa me kike tafa da shi Eh, ina muku fatan alheri.
to to mu ba muna Eh, dan na'am Allah, Wanne jan hankali malam zai yi a wurin waɗanda kamar misali matansu suna da juna biyu kuma suna da halin da za su yi layya. To sakamakon wannan juna biyun da matan take da shi sai su ce ba za su yi layyan ba idan ta haihu za su haɗa su yi mata guda biyu ko kuma a'a ga hidiman suna zai zo masa kuma yana da halin da zai layya da Allah wannan jan hankali zai yi akan mata masu irin wannan halin.
to insha Allah to abin da ya dace dai a sani ita layya zamanta daban kuma aƙiƙa ma zamanta daban Mm.
don layya ta fi ƙarfi ma akan aƙiƙa din Ah, layya ta fi ƙarfi akan aƙiƙa kamata ya tunda yana da hali yana da iko ba sai an ɓata lokaci ba yana da iko ba sai an ɓata lokaci ba kawai ya yi su guda biyun gaba ɗaya tunda yana da iko da bayi da hali ne to da sai a ce ya ɗauki ya ɗauki layyan ya fara yin layya don ita ce tafi muhimmanci sama da aƙiƙa ita hakika ai mustahabi ne so amma yana da hali gaskiya bai kamata yawa kansa rowa ko yawa iyalinsa rowa ba ya hada guda biyu ya yi layya ya hakika arziki ne Allah ya ba mutum yanzu mutum Allah ya bashi da guda a duniya da ya kasa sayan rago ɗaya biyu da zai yanka masa ai wannan ba daidai ba ne raunin ya isa idan mutum bai ba a banza ma waya sama za ta cinye kuɗin in ba kai ba ma kafar motar ka za ka yi za ka je ka faɗa rami ta zo ta cinye kuɗin ragon layya guda biyu wani rami za ka fada can wajen kofar ruwa kana buga kafarka motarka sai ka je ka kashe kudin ragon laye guda biyu Allah yana maganin mutane ta hanyoyi da yawa amma ba su gane ba ta haka ku tsaya ku yi wa Allah hidima dan shi ma ya muku hidima ya ba ku gidan aljanna na'am malam Abu Halima yake cewa shin layya ta tsaya iya ga masu aure ne kawai kullum mun sha faɗa muna bayani cewa ba inda aka ce ita layya wai sai mai aure ko namiji ko mace ibada ce yanzu misalin sallar nafila an taɓa cewa sai sai yaro sai sai magidanci yaro bai zai yi ba ba daidai ba ne yanzu samari a garin nan malam suna ta sayan babura dubu ɗari biyu da hamsin ɗari uku ɗari hudu babur ɗaya ɗari biyar ma babur guda ɗaya amma yaro wallahi sai a zo laye ba zai iya sayan ragon dubu saba'in ya yanka ba wannan wani irin mutuwar zuciya ne yan mata ku ba magana suna riƙe wayoyin miliyan ɗaya ne yanzu miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai dubu ɗari shida dubu ɗari biyar dubu ɗari kaza yara yan mata suke riƙe wannan wayoyi amma ba za su zo su yi layya ba yanzu wata duk zuwan saurayinta in ya zo rafa ɗin dubu ɗari ne zai jefar mata kuma a wata yana zuwa sau nawa ta yanzu dan Allah ta kasa ware wannan kuɗi ta zai ta yi layya wata yarinya ta burge ta ce ai malam ni ba wai akai na ba ni yanzu iyaye na ma duk a cikin kuɗin zance na duk zan musu layya ai nace Allah ya miki albarka yar arziki tace in ta tatuka kaga sai ta je ta yi ko da yake mun yi wannan maganar wasu suka ce wai an halatta su dinka tatukan abin nan kuɗi ne a wajen samari nace a to saurayin da yake a, in shi wawa ne bai da wayo za a zo a ta tatuke shi yana karɓar wannan kuɗin ai in in ya ba su ai halal ne ai ya ba su Gurin halal ta kenan.
eh kwarai kuwa ba shi ya dauka ya bayar ba sai kuma a hana ta sai abin da za- za ta amfana duk wacce wani ya bata kuɗi ta tsaya ta more kuɗin ta kawai to to to malam Ni ta wacce san take za ta yi, aure shi.
bi ta yawa ta hanyar yaudara ba auren sa za ta yi ba kuma tana karɓar kuɗi ita kuma ba shi din wani wawa ne bai gane cewa ba aurarsa za ta yi ba zai ta ɗaukan kuɗi yana bayarwa kasan malam zamanin nan mutum ya koyo maka abu ya ne ta kyautata tafiya da niyya kai.
kawai ya ta hidima ya ce da gaske ya ta ɗauka kawai ya bayar dan Allah ne in ta aure shi ba ne amma ta aure shi ba ma ta ci rabanta to ita hukuncin ta malam akar makallahu da take ta san yaudararsa take ba aurarsa za ta yi ba take karban makuɗi bai halatta ba na'am in dai yaudara ce amma in a matsayin gwaji ne ta zaɓa tana so ta zaɓi waye zai aure ta waye ba zai aure ta ba ya zo ta hidima ta karɓa na'am annabi ya ce abinda ka zo ba roƙa kai ba aka ɗauko aka ka aka baka rizqun saka wallahu ilaik Allah ne ya turo maka arziki ka ci ka more so yan mata ku yi layya ko dai cikin harkokin ku da kuke yi yanzu akwai matan da suna aiki akwai yan matan da suna ɗinki yarinya ɗaya kasuwanci.
wallahi wallahi malam kasuwanci a wayar ta sai ga tana samun dubu ɗari kaza kawai yara yan mata sai su zauna balagaggu su zauna ba sa yin layya dukan ku sai kun fito kun yi layya duka da matasa da yara da yan mata kowa ya zo yayi tunda ai ba ku sakacin sallar azumi eh, sallar nafila da karatun qur'ani duk kuna idan neman lada Mm.
da haka ai ta yanka a kofar gida mu ga yan mata suna yanka raguna wannan yana da kyau kwarai da gaske kuma wanda saurayin ta yace zai mata alhamdulillah ina mata murna lale maraba ya yanka miki wallahi amma a kawo miki naman gidanku Abin To, da na malam, faɗa Allah ya daidai, saka da ya ba mu alkhairi.
lada.
Masu sauraro.
Kuskure, Allah ya yafe mu Amin malam masauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Bahari Isa ya sada na ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take jagoranta Aminu Khidr Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا